الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة بيار جرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نادى هكرا دقو دياد دلي هدو دا أربعين دا بيار wanda ya zo daidai da takwas in sha takwas ga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kaset ɗinmu na tamanin daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala fi sirri wal alam idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babi na ƙarshe a wannan littafi mai albarka babin da ke bayani akan falala da alheri da mazar ƙwaila da zaƙi da romo da dage-dage da ɓargo na la'ilaha illallahu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karatu ya yi karatu a mun tafi har zuwa maganar da malam yayi kama fi sahihain min riwayati ithban ibn malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bidhalika wajha allah mun karanta wannan ko nan za mu tashi na'am malam yace وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ستبت أغريش يا بيّن كان تيوا للي الله مدوك تنسلك يا حرم تاوى وتادم متمن ديتي لا إله إلا الله أما في زمد شرط يريد بذلك وجه الله yana neman yardar Allah ne da wannan magana ina fata an gane ya zama sharaɗin yana neman Allah ya karɓi wannan maganar ya zama sanadi ya samun rahamarsa a gobe kiyama amma don yana furta ta haka siddan ba siɗi ba saɗaɗa ba wai yana nufin ta tserar da shi daga wuta a lahira ba to ko ya furta ta wannan furta ta ɗin aikin banza ne an gane magana da kyau ko? ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin jabir yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah mafi falalar kalmar da za ka ambaci Allah da ita shine ka ce la ilaha illallah babu wani ambaton Allah ko zikiri babu wata kalma da za ka jinjina wa Allah da ita da ta wuce ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrin da ya sa ya zama babu mafi falalar kalma da ɗan adam zai ambaci Allah da ita da ta wuce la ilaha illallah saboda kalma ce wacce take ƙunshe da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. shi kuwa Allah ba abin da ya fi so daga bawa ba abin da ya fi masa daɗi daga bawa irin a ce bawa ya yarda ya sallama cewa ba wanda ya cancanta abota wa sai shi subhanahu wata'ala duk abin da za ka yi wa Allah in wannan ba ta samu ba to har yanzu akwai matsala tsakaninka da Ubangiji kun gane magana da kyau ku wannan yasa ya zama afdalu zikiri la ilaha illallah sai manzan Allah ya ce kuma wa afdalu du'a'i alhamdulillah mafi falalar addu'a kuma shine mutum ya ce menene alhamdulillah saboda ita alhamdulillah ana faɗinta ne ko da daɗi ko ba daɗi ko ya maka ko bai maka ba ko haka kake so ko ba haka kake so ba ko haka ya dace ko ba haka ya dace ba in dai daga Allah ne to alhamdulillah jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku to wannan ya sa ta zama addu'ar da tafi kowace falala shi ya sa ake cewa alhamdulillahi ala kulli hali godiya ta tabbata ga Allah akan kowanne hali kai ko azaba Allah ya yi wa kafirai sai ka ji ya rufe da alhamdulillah ya ce faƙuɗi a dabir alƙaumin ladina zalamu sai ya ce walhamdulillahi rabbil alamina sai aka datse duburar arna da kafirai sai Allah ya ce godiya kuma ta tabbata gare shi ina fata an fahimta so duk inda aka buga alhamdulillah duk inda aka juya alhamdulillah da daɗi alhamdulillah ba daɗi alhamdulillah haka kake so alhamdulillah ba haka kake so ba alhamdulillah ya maka alhamdulillah bai maka ba alhamdulillah ka samu alhamdulillah ka rasa alhamdulillah to duk mutumin da ya lizimta wa kansa alhamdulillah a duk halin da ya tsinci kansa a ciki to ya rike addu'ar da tafi kowace falala da alheri in ji annabi Muhammadu. To me sirrin saboda a cikin la'ilaha illallahu akwai kaɗaita Allah da bauta, to haka kuma a cikin alhamdulillahi akwai kaɗaita Allah da bauta, domin ka ce duka dangin yabo da dangin jinjina da kirari sun tabbata ga waye ga Allah. shi yasa aka sa masa alifu alifu walla alhamdu baka ce hamdan lillahi ba sai ka ce alhamdulillah na fata an fahimta kuma wannan alhamdulillah din wato wani siffa ce da wani suna na ubangiji sannan wani ɓangare ne na siffanta da kuma sunantar da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama saboda sunan annabi Muhammad Muhammad wanda Muhammad ana nufin wato me ake nufi da Muhammad shayabo na fata an fahimta shayabo wanda ake jinjinawa ake yabawa ya sa wani mawaƙi da ya tashi sai rera baiti ya ce wa dhammal ila hasman nabiyyi ila ismihi li yujillahu ya ce fadul arshi mahamudu wa hadha muhammadu ya ce idha qala fil khamsil mu'azzinu ashhadu na fata an fahimta ya ce da Allah ya tahi don ya nuna darajar annabi muhammadu sai ya tsago sunan annabi muhammadu daga wani daga cikin sunan shi ya ce fadul arshi mahamudu kaga shi mai al'arshi fa ne Allah shi al-mahamudu ne abin yabawa abin ajinjinawa abin akambama abin abautawa shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wahara kaga shi kuma wannan manzan Allah muhammadu shi kuma sunansa shayabu sai ce idan ƙala fil khamsil mu'adhdhinu ashhadu idan bawa zai kira sallah ladan jama'a a salloli guda biyar a lokuta biyar in har zai ce ashhadu Allah ilaha illallahu to bai isa wannan kiran sallan nasa ya cika cif ba sai ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce to don Allah wannan bai isha annabi muhammadu daraja ba jama'a a ce sallah mafificiyar ibada amma Allah ya rubuta cewa in dai za a tsaye da ita to sai an kira sunan annabi Muhammadu a cikin kiran sallar da ta da ikama na fata kuna fahimtar magana bauta wa Allah za ka yi amma Allah sai ce sai ka biyo da ambatan annabi Muhammadu kafin ka shiga da'irar bautar sannan bautar ta karbu da mutum zai zo ya gama kiran sallah sai ba sunan annabi Muhammadu kiran sallar yayi bai yi ba da mutum zai zo ya tada iqama eh he zama a cikin ikamar babu sunan annabi Muhammadu ikama ta yi ba ta yi ba to sai Allah ya ce hatta a cikin ibadar ma sai ka yaba wa annabi Muhammadu yaba masa a cikin ibadar ita kanta bauta ne ga Allah shine idan ka zo tahiya at-tahiyatu lillahi ko az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi amma a magana mafi inganci assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka karanta a cikin alwajiz a karatuttukan mu na baya da muka zo babin tahiya ko wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai ka kara cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sai ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu can idan ka tafi kuma kai tahiyar ƙarshe sai a ce to bayan ka yi tahiyar sai kuma ka yi salati ga annabi muhammadu akwai malaman da suka ce wallahi duk mutumin da ya sallah sai a tahiyarsa ta ƙarshe bai yi salati ga annabi muhammadu ba suka ce wallahi sallarsa ba ta karbu ba da haka in ma ba ka yi to daga yau in dai ka zo tahiyar ƙarshe sai ba ka yi salatin annabi muhammadu ba dama abu uku ake bukata a tahiyar ƙarshe na farko tahiya na biyu salati ga annabi na uku at-ta'awudhu min al-arba'ati ka nemi tsari daga abubuwa guda huɗu ko to in ka kuskura ba kai salatin annabi ba to sallata ai dai ka yadda in ba kai tahiya ba ba sallah ko to haka ka yadda in ba kai salatin annabi ma babu haka malamai suka tabbatar sallar ba ta yi ba saboda doka ce annabi ya kafa Allah kuma ya yi mata stam to a lalle idan an zo ta hiyar karshe sai an yi wa annabi Muhammadu salati jama akwai malaman da suke ganin sallar cewa sallar bata yi ban baka yi haka to duk wannan muna so a gane dan ka yarda cewa Allah shi kadai ne cancancacce a fagen bauta annabi Muhammadu kuma shi kadai ne cancancacce a gurin biyayya jama'a kuna fahimtar magana bautar shi kaɗai za a yi wa subhanahu wata'ala inda kuma za a kwaikwayi yadda za a yi bautar to daga gurin annabi muhammadu ne don haka allah wahadahu ne la sharika lahu fil ibadati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati annabi muhammadu kuma wahadahu ne la sharika lahu fit tibai dole sai ka bi shi sannan ka zauna lafiya duniyarka da lahirarka shine yace idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu in mai kiran sallah zai ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fadhul arshi mahmud wa hadha muhammad da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin sai ce fa ma aminun fi dinihi ka mughamiri watsar da kowace magana idan annabi muhammadu ya magana eh ya ce ban taɓa ganin wanda yake da aminci a addini kuma sannan ya dawo kamar wanda yake ruɗaɗɗe da hayaniya cikin addininsa ba kai wanda ka karɓa daga gurin manzan Allah kana cikin aminci da kwanciyar hankali don ka san ina ne sos ɗinka ko ka san daga ina ka taso kuma ka san ina za ka sauka amma wanda bai karɓa daga manzan Allah ba bai san daga ina ya taso ba kuma bai san ina zai mai ba zai sauka ba shine yace da kulla qauli inda qauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughamiri na fata an fahimci magana wani mawaƙi ku ce waye dinun nabi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata atharu ko ni'mal matiyatu lil fata atharu sai ce la targhabanna anil hadisi wa ahlihi farra'ayu laylun yace wal hadithu naharu yace falarubbama jahila al fata athara al huda wa shamsu bazigatul laha anwaru yace dinun nabiyyi muhammadin akhbar yace shi fa addinin annabi muhammadu hadithai ne annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce shine kadai addinin annabi muhammadu duk abin da ba wannan ba to sai an bincika an gane yayi daidai da Allah ya ce a karba yayi daidai da annabi ya ce a karba ba su yi daidai da Allah ya ce annabi ya ce ba a watsar ka'idar kenan jama'a dinun nabiyyi muhammadin akhbaru sai ce ni'mal matiyatu lil fata atharu ma dalla ga wannan raƙuma mai daɗin hawa ga duk wani matashin musulmi ma dalla da wannan raƙuma me ne kam me ma da isa me ne to ok ma dalla da wannan raƙuma mai daɗin hawa ita ce sunnar annabi muhammadu ba tutsu babu gudun wuce ƙa'ida na fata an fahimci magana duk wanda ya haura kuma sunna ba za ta kada hi ba jama'a ba za ta yi tutsu ba ba za ta yi maka gudun wuce ƙa'ida ba ballantana ta ka da kai saboda ka haura kuma mai hankali wacce ta san me take yi ban gane ko kun gane ba ya ce ma dalla da wannan raƙuma mai daɗin hawa sai ya ce latar gaban na anil hadithi wa ahalihi to ga shawara zan baka kar ka yadda ka kyamaci masu hadithi kuma kar ka yadda ka kyamaci waɗanda daga sun yi magana za su ce annabi muhammadu ya ce kaza kar ka yadda waɗannan su zama abokin abokan gabarka kar ka yadda mutanen da allah da annabi suke ambato yayin addininsu da yayin matsalolinsu su zama su ne abokan faɗanka kar ka yadda da wannan la tara gaban na anil hadisi wa ahali kar ka kyamaci yan hadisi ko yan naga hadisi ko yan rawahu ko yan innal hamdalillahi karka yi waɗannan zama abokan faɗanka sai ya ce farra ayu lailu ka sani hi ra'ayi fa duhun dare ne duk lokacin da ɗan adam ya wayi gari a cikin ra'ayi ke tafiya to wallahi a cikin duhu yake jama'a jama'a haka ne ko ba haka ya ce wal hadithu na haru shi ko a ce ma hadisi ya ce to kamar rana ne ta fito tarwal ko ina kana ganin gabanka haka ne ko ba haka ba sai ce falarubba ma jahilal fata athar alhuda so da yawa za ka ga mutum ya ɓace wa hanyoyin shirya ya ce to fashen su ba zigatun laha anwaru ka sani cewa rana idan ta fito tana da haske za ta haska kama ina za ka bi ita ce ƙur'ani da sunnar manzan Allah an gane magana da kyau ku saboda haka bin tsarin da Allah ya ce abi da tsarin da manzan Allah ya zo da shi wallahi tallahi babu abin da zai kubutar da duniyan nan daga duk wata fitina ta bid'a ta shirka ta saban Allah ta luwaɗi ta zina ta hassada keta mugunta duk wani hayaniya kubutatta kubutuwa daga cikinta yana tare da bin abin da Allah ya ce da kuma bin abin da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku wani daga cikin magabata yana cewa wallahi duk ranar da na yi aikin ibada ya zama ina da yaƙini cewa wannan aikin ibadar na samo shi ne daga Allah ko manzan Allah ya ce wallahi nakan ji nutsuwa da kwanciyar hankalin aikata shi amma duk ranar da ne wani aikin ibada ni kaina ba ni da tabbacin wannan abun ga daga inda yake kawai na ji an faɗa ko na ga ana yi ni ma na tafa ya ce wallahi ba ni da kwanciyar hankali har na gama aikin nan kuma bayan na gama hima ba na samun nutsuwa saboda me saboda addini shine Allah ya ce annabi ya ce duk abin da za a faɗa ma koma bayan wannan wallahi tallashi hayaniya za a gaya maka hayaniya za a gaya ma da bankaura wadda ba ta da tushe balle makama don haka a malin yake cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah harrama alan nari lalle Allah ya haramta wa wuta man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajhallahi amma yana neman yardar Allah ne da wannan ku lura ba cewa la ilaha illallah ba a'a kowa yana faɗin la ilaha illallah Yo- Abu Jahal ma ai ya faɗi la ilaha illallah ko bai faɗa ba ya faɗa Abdullahi dan Ubayy dan Salul ya faɗi la ilaha illallah ko bai faɗa ba ya faɗa Id- ma'ana idan at-talaffuz al mujarradu talaffuzi biha ne zai higar da shi aljanna zai higar da mutum aljanna yawa ai abdullahi dan ubayi dan salul ma ya kamata ya shiga ban gane ko kun fahimta ba amma ya faɗe ta ne amma la yaftagi biha wajhallahi ya faɗe ta amma ba yana so ya samu rahamar Allah da faɗar bane ba dan ya kaɗe ta Allah da bauta ba munafurci yasa ya faɗe ta yaudara yasa ya faɗa to na rantse da Allah in kai ma a yau irin Abdullahi dan Ubayyu dan Salul ne ko da shi da magoya bayansa ya zama furta kalmar shahadar ka iya baki ne zuciyar bata ɗauka ba aikinka baya bayyana ta ina mai rantsuwa maka da Allah inda Abdullahi dan Ubayyu dan Salul ya shiga to kai ma ta zaka je ka shiga wallahi ku lura musulunci ya yi wani abu akwai abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul akwai kuma abdullahi bin abdullahi bin ubayyu bin salul shi uban abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul munafiki ne kafiri ne ɗan wuta shi kuma abdullahi bin abdullahi bin ubayyu bin salul musulmin arziki sahabin annabi muhammadu bambancinsa kadai shine wannan ma musulmi ne wannan musulmi ne amma wannan musuluncinsa na munafurci ƙarya yake ya yi kalmar shahadar amma ba ta je zuci ba ina fata kuna fahimta amma shi ɗan ya yi kalmar shahadar har zuci kuma ya yarda da manzancin annabi muhammadu sai allah ya ce wa uban tafi wuta ɗan kuma ya ce tafi aljanna ka gane musulunci ɗanka ba zai kubutar da kai ba in ba aiki kai ba haka ubanka ba zai kubutar da kai ba in ba aiki kai ba wallahi babu ruwan musulunci da babanka wane ne babu ruwan musulunci da ɗanka wane ne inda kuke cin albarkacin junanku sai idan dukkanku kun yi musuluncin kun isa lahira sai zama uba ya zo da kayan sabo amma fa har yanzu menene musulmi ne na kirki to sai ɗa ya taimaka wa uban shi ta fannin ceton shi ko wani a makamancin haka ko kuma ɗa ya zo da niki-nikin zunubai amma fa musulmi ne kalmar shahadar sarral to sai uban shi ya agaza mishi wajen tafiya aljanna wannan kan ana yi idan kun haɗu a da'irar musulunci amma in ɗanka ya nan kai kai nan wallahi tallahi kai sai ka tafi wuta in dai baka ba hanyar musulunci ba shi ya tafi aljanna ko kuma shi ɗan ya tafi aljanna kai ka tafi wuta za ruwan Allah da wannan yasa cikin sahabbai akwai wanda iyayensu kafirai ne kuma haka Allah ya ta danna iyayen a wuta su kuma yana kai su aljanna akwai kuma waɗanda ƴaƴan ƴaƴan su ne kafirai su iyayen su ne musulmai haka Allah ya dinga danna ƴaƴan a wuta yana danna iyayen kuma aljanna ban gane ko kun fahimta ba so wannan shine dan haka yabtagi bi dhalika wajh Allah ya zama Allah ka nufa yardar Allah kake nema rahamar Allah kake nema so kake Allah ya dauki rayuwarka kana musulmi mai kalmar shahada to wannan idan ta samu to kenan ina fata an fahimci magana amma idan wannan ta kubuce to wallahi babu abin da zai tseratar da kai ba abin da zai tseratar da kai ai mun dai ji cewa mafi ambato na Allah shine ka ce la ilaha illallah mafi girman addu'a kuma ka ce alhamdulillah malam yace ai قوله magana sa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa inna allaha harrama ala nari ai mana aminan nari Allah ya hana wuta Allah da kansa ya ce ke wuta ta ce na'am wannan haramun ne ki tunami ta ce to Allah bata isa ba ta yi kaɗan na gaba da ita ya tsararo na fata an fahimta bata isa ba wallahi tun da dai Allah ya hana au mana an nara an tusibahu ko kuma Allah ya hana wuta ta shafe shi ta ma ɗanɗani namansa talashe shi wallahi tallahi bata isa ba wa qawluhu man qala la ilaha illa Allah bi shartil ikhlas malar raslan yace fadin sa cewa ma wanda yace la ilaha illa Allah ai da sharadin ikhlas baka dubawa muna fassara baka kallo ko an gane maganar da kyau ko bi dalili qawlihi ta'ala a ƙaunihi sallallahu alaihi wasallama da dalilin faɗin annabi muhammad da yake cewa ya butagi bi zalika waje halla ay ya tulubu waje hallahi yana neman fuskar Allah yana so Allah ya yarda da shi ya ce wa man talaba shay'an wanda kwadi ya nemi abu fala budda an ya amala kulla ma fi wus'ihi lil wusuli ilayhi ba makawa in mutum yana neman abu sai ya yi duk wani abin da ya san idan ya zai isa zuwa ga wannan abin haka ne ko ba haka ba mutum ne yana so ya zama lakcara zai je ya karatu a jami'a ko ba zai je yi ba dole su zai je dole zai firamare dole zai secondary school dole zai je jami'a ya yi graduating sannan ya je master sannan ya doctorin digiri yana nema ya zama mai ya zama lakcara ko kuma a'a haka kawai za a zo a ce fito ya ce to a bashi chalk da biro da fayil a hannunsa a ce wuce ina ce tafi jami'a maza ka je ka karantar zai yiwu to shine malam yake cewa wa man talaba shay'an duk mutumin da ya nemi wani abu to fala budda an yi amala kullama fi wus'ihi ba makawa dole sai ya yi iyakacin ƙoƙarinsa lilwusuli ilaihi don ya isa zuwa ga wannan abu ban gane ko kun gane ba mutum ne ustazu yana so ya aure amma yana zaune babu addini babu addila fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla ina fata mana ana zai ce subhanallah ah to yana so ya aure jama'a amma babu wani abin da yake yi na ya isa zuwa ga auren shi dai ba zai je ya kwadago ba shi ba zai je ya dako ba shi ba zai je ya saya ya sayar ba shi ba zai kama ya ɗaure ba shi ba zai ɗau fatanya ya tafi noma ba jama'a kuna fahimta na da kyau amma fa yana so ya samu kuɗi kuma ya ci daɗi kuma ya decorating ɗaki ya sai talabijin ko ya sa dish ya kame akan kujera yana daddannawa zai yiwu kuma bai zai nema ba shine wani yake cewa tarumul izza summa talamu laylan yace to wal dununu fununu kana san ɗaukaka kuma sannan in dare ya heka kwanta kai ta tikar bacci kowa yana tahi ya bincika eh ya karanta kaza ya binciko kaza dan gobe in yazo yana jawabi a saurare shi dan gobe in ya shiga aji aka masa tambaya ya ba da amsa dan gobe idan ya zo ya ce ya san kaza aka gwada shi a ga gwajin ya yi ko shi ya sha dare yana wannan kai kuma kana kwance kana ta tikar bacci kana so ka kama matsayinsa zai yiwu tarumul izza kana son ɗaukaka sun matanamu lailan amma in dare ya kai ta bacci ba za ka yi aiki ta yadda ɗaukakar za ta zo ba sai ce to waljununu hununu ko da yake hauka iri-iri ne kai wa la'alla ta inda naka haukan ya zo kenan kana neman ɗaukaka kuma kana kwance ya ce to wa la'alla kai nau'in haukan da Allah ya jarrabe ka da shi kenan ya ce to in ba hauka ba ya za a yi mutum yana nema ya samu abu kuma bai tashi tsaye don neman yadda zai same shi ba ai wannan hauka ne ko aikin hankali ne mutum yana son abu amma kuma ya kwanta yana jira ya zo ya same shi jama'a ku duba aljanna ku duba aljanna amma da annabi muhammad ya tashi magana akan aljanna sai ya ce ala inna sil'atallahi aljanna ku sani hajar allah ita ce menene aljanna sai ya ce ala inna sil'atallahi alghaliya amma ku sani wallahi aljannar allah tana da tsada ba butuwalata ba ne an san butuwalata aiko? eh? a malam ga ya musu maladun maladun mai butuwalata arhabozo bulus eh to aljanna ba butuwalata ba ne ba bulus ba ce da kawai kowanne dan ma habba wa dabba zai samu na fata kuna fahimtar magana aiki za ka yi wurjanjan wurjanjan afujajan sannan sai ka same ta a gurin Allah amma ka kwanta wai kana jiran Allah ya baka aljanna su abubakar da umar Allah ji kan jikan malam jikan malam ya ce sayin na ali ya ce sayin na ali ya shiga filin daga ya yi yaƙi ya yi yaƙi ya yi yaƙi sannan ya samu aljanna ya ce yanzu kai kana nan kana kwance wai kana jiran Allah ya haɗa ka da sayin na ali a gidan aljanna ya ce ai ko tarihinsa aka baka daga kaji za ka ce lalle ni tsinanne ne wallahi zika malam ya ce saboda ka san baka kama kafarsa ba to saboda haka kowa sai ya zage wallahi yadda manyan magabata suka zage iyayensu wallahi kai ma he ka zage ba a ce dole he ka yi kamar su ba amma dai ka zage ka kwatanta kwatankwacin abin da suka yi idan dai sahabbai za a ce annabi muhammadu za a yi za a ce ya ga wata ya sake ganin wata a shaharu thumma shaharu thumma shaharu ba a ɗora tukunya a gidan manzan Allah ba kai ko kwana biyar ba za ka iya haƙuri ba ban gane ko kun fahimta ba idan annabi muhammadu za a ce za a yi wata a sake ganin wata a sake hakar wayar fa ta zo fa ba fa wata ɗaya ba fa a yi wata a ƙara ganin wata a ƙara ganin wata ba a ɗora a gidan manzan Allah ba kai ba za ka iya haƙurin kwana uku ko kwana hudu ba Allah ya kawo ba a ce sai kayi kamar na manzan Allah ba ba a ce sai kayi kamar na sahabbai ba lallai imaninmu da nasu ko kaɗan ba ɗaya ba ne takawarmu da tasu ba za a kwatanta ba tsoron allahnmu da nasu ba za a kwatanta ba amma idan sun yi abu guda goma mu ba za mu iya kwaya ɗaya ko biyu ba ban gane ko kun fahimce ni ba labudda sai muna ƙoƙarin kwatanta halayensu cikin duk abin da za a yi a rayuwar nan wallahi sai mun kwatanta halayen sahabbai sannan ne allah zai karɓe mu ai nan na buga muku misali sai ka ji an ce ai ga wata can yunwa ta sa ta je ta ba da kanta an ɗauki kuɗi an bata ko an ɗauki kayan abinci an bata to sai mu ce su sahabbai da da da magabatan da imaninsu ya kai ko yunwa za ta kashe su ba za su ba da kansu ba su kuma waɗannan daɗin hatta waɗanda ake ganin kamar 'yan banza ne a da idan aka yi musu wa'azi sukan ɗauki wa'azin su fasa aikata sabo su taimaki mai bukata haka ne ko ba haka ba yasa sai ka ga mai saban ya zo zai aikata saban sai ya ji ba zai iya ba wanda aka zo gurin sai ya aikata saban daga an masa wa'azi sai ya ji aya ta ratsa shi sai ya fasa yanzu haka muke ba haka muke ba mutum zai mursisi ya zo ya aikata sabo da zummar cewa wahalar yau da gobe ne ta tura shi mutum zai zo kuma ya aikata saban a zo gurinsa da bukatar taimako yana ji yana gani ba zai taimaka ba ya aikata saban da wacce ta zo gurinsa neman taimakon abin fa da yake faruwa da mu kenan karuwa ce fa annabi ya ba da labarin ta shiga aljanna saboda ta ba wa kare ruwa idan kana da imani kai mabiyin annabi muhammadu ne na gaskiya da ka ji cewa karuwa ta ba wa kare ruwa ta shiga aljanna kai yanzu idan ka ba wa ɗan adam abinci ba za ka shiga aljanna ba ban gane ko kun gane ba to amma ka ji hadisin ba kai aiki da shi ba ka ji maganar ba ta yi ma wani tasiri ba ballantana a ga wani canji a rayuwarka to ya kake so Allah ya yi da kai ba abin da kake so Allah ya yi da kai in ba ya saka a wuta ba wallahi shine kawai abin da kake so kenan amma in ba wannan kake so ba sai kai kuma ka ce to ni kuma me zan iya yi in ba zan iya irin wancan ba to me zan iya yi al'umma tana cikin wani yanayin da ya kai a ce mutanen da suke rayuwa da ita wanda Allah ya yi wa fatahi to su yi kokari su samar da wata matsaya da za su sauƙaƙa mata halin da take ciki waɗannan mutanen da kuke jira sai sun zo sun taimake ku wallahi ku sani cewa ba za su zo su taimake ku ba sai waɗanda kaɗai Allah ya ƙwato daga hannunsu ya kawo muku amma ku daina tunanin cewa wai ajandarsu da tunaninsu shi ne su zo su taimake ku ba wannan ne ajandarsu ba inda duk kaga suna shiga suna fita to abin da zai ƙara tabbatar da matsayinsu kenan yanzu ku duba dai sace-sacen mutane ake yi a ƙasar nan ko kashe bayan Allah ake a garuruwa amma kuna ga a nan zaben imo da zaben ina bayelsa da zaben ina kogi ina jin a kogi ne ko a imo sojoji kusan mutum dubu arba'in aka je aka jirgi sojoji mutum dubu arba'in yanzu don Allah idan gaskiya ne so ake a kawo ƙarshen bandit ko ɗazun nan naga wani ya ɗora cewa yau bandit ɗin nan sun shiga university of sokoto ban san gaskiyar labarin ba da gaske ne ko ƙarya na dai gani tabbas yanzu in so ake a kawo ƙarshen wannan abun yanzu aka ɗebi mutum dubu arba'in aka je aka baza su za a samu sauƙi ko ba za a samu ba amma kaga ba a yi wancan yakin ba an zo ana wannan kuma da wannan ne har yanzu kai saboda gauraka ne kai sakata ne janar na mahaukatan najeriya ne kai wai kai har yanzu tunaninka shine mutanen nan dan kai suke waɗannan abubuwa amma karatu kuma tunani ma sai an maka saboda tsabar lalacewa amma karatu amma tunani gaskiya kuma haka wani mala ana tsakani da Allah karatu amma tunanin ma rayuwa da mai ake ciki ma sai amma na daina ma tunani ni karatu kawai zan maka an gane maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu dan haka yake cewa wa qawluhu da yake cewa man qala la ilaha illallah bi shartil ikhlas ya zamanto saboda Allah bi dalili qawlihi yabtagi bi dhalika wajha Allah ay yatlubu wajha Allah yana neman fuskar ubangiji wa man talaba shay'an wanda kuma duk ya nemi abu fala budda an ya'mala kullama fi wus'ihi lil wusuli ilayhi ba makawa dole sai yayi duk wani abin da zai yi wudan ya isa zuwa gurin li'anna mubtagi shay'a yas'a fil wusuli ilayhi domin duk mai neman abu to yakan yi iyayensa dan ya ga ya samu abu na sha faɗa muku akwai wanda 'yan kasuwa ne shekara ashirin suna kasuwanci wasu ba su daina kasuwancin nan ba har sanda suka ga Allah ya hore musu da Allah ya hore musu ma ba su basa ba haka ne ko ba haka ba idan ka yadda zagewa ka nemi kuɗi zai sa ka yi surviving a duniya ka samu mafita don Allah me yasa ba ka yadda cewa zagewa ka yi addini zai sa ka yi surviving a lahira ba ban gane ko kun fahimce ni ba duk musulmi duk wanda ya san me yake ya san zagewa ya nema yakan sa ya surviving a duniyarsa jama'a haka ne ko ba haka ba to ya kamata imaninka kuma ya fi ƙarfi akan idan ka zage ka nemi lahira to za ka yi surviving a lahira to aƙalla idan ma baka yadda yawan neman lahirarka ya zama ya fi yawan neman duniyarka ba to da Allah ka yi ƙoƙari su zaman to ɗaya mana yadda kake neman duniya haka kake neman lahira amma ina mai rantsuwa muku da Allah mafi yawancin mutanenmu mafi yawancin mutanenmu ban ce duka ba wallahi yadda suke neman duniya ya ninka ya sake ninkawa akan yadda suke neman lahira jama'a haka ne ko ba haka ba kuma a hakan idan ka tsaye da mutum sai ya ce maka so yake ya gama lafiya ya je lahira ya samu aljanna bai yiwuwa ba haka ake mu'amalantar ubangiji ba yana da kyau ka san wannan hanya za ka mu'amalanci allah allah ya saurare ka ba a ce karka nemi duniya ba duk da akwai wata magana utlubul duniya utlubul akhirata utlubul duniya ka'annaka mukhalladun fiha abadan watlubul akhirata ka'annaka tamutu gadan wala takun kallun alan nas wannan karin magana ne ba hadisin manzan Allah bane an gane magana da kyau ku ka san mutanen mu ba sa bambanta karin magana da hadisin annabi to wata maganar karin magana ce amma sai a loda ta a ce annabi ne ya faɗa wai ka nemi duniya kamar za ka dawwama a cikinta don Allah yanzu annabi zai faɗi wannan magana ya ce kai ta neman duniya kai ka ce dawwama za ka yi a ciki sannan wai ka nemi lahira kamar gobe za ka mutu to gara dai wannan akwai kwatankwacin hadisin ko da yake cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw abiris sabil ko ka zama a duniya kamar kai bako ne ko mai ketara hanya to gara wannan amma annabi ya ce ka nemi duniya kamar ba za ka batta ba ƙarya ne annabi bai taɓa faɗin wannan maganar ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ku ya ce wala ta kun kallon alan nasa karka zama to liability akan mutane gaskiya ne karka zama liability akan mutane amma wannan hadisin maganar ba maganar manzan Allah ba ne ina fata ana fahimta da kyau so don da haka ka yi ƙoƙari ka luzumta wa kanka abubuwan da za su dabaibaye rayuwarka suna tunatar da kai Allah hadisi ya tabbata kamar yadda malamai suka faɗa cewa babu abu mafi falala jihadi mafi falala irin karantar da alkur'ani ko karantar da hadisai ko kuma wa'azi da karantarwa babu, babu, wani, babu wata haja da tallata ta yanzu nan za ka samu ribar lahira irin yada karatuttuka da yada addini wallahi karantar da addini to idan baka shigo cikin layin masu karantarwa ba to ka shiga layin masu yadawa karka yadda wannan addinin a ce ba ka da wata kafa da kake masa hidima wallahi za ka yi asara na rantse da Allah in aka wayi gari kai a rayuwarka babu inda kake wa addini hidima wallahi za ka yi asara domin za ka zo duniya da gudu ka koma da gudu kamar yadda zomo ya zo ya koma Allah ya yi don haka sai malam yake cewa wal hadisu wadihu dalalati ala shartiyyati al'amali liman qala la ilaha illa Allah yace to kaga wannan hadisi wadihu dalalati dalilai ne karara wanda suke nunuwa zuwa ga ala shartiyyati al'amali liman qala la ilaha illa Allah akan cewa sai wanda yace la ilaha illa Allah ba to ya zage yayi aiki haithu qala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yabtagi bi zalika wajh Allah yana neman yardar Allah da wannan kalmar wato yayi aiki da abin da ta kunsa bayan ya furta ta a bakin sa ina fata kuna fahimtar magana sai ya sake cewa wa fihi raddun alal murji'a to kuma wannan hadisin yana raddi da mai da martani akan masu aqidar murji'a alladhina yaquluna wanda daga cikin aƙidarsu suna faɗa suna cewa yakfi qauluhu la ilaha illallah duna ibtiga'i wajhillah su suna ga in kace la ilaha illallah to ba sai ka yi aikin komai ba kawai kuma ba sai ka faɗi wannan da niyyar cewa Allah ya saka ka aljanna ba suka ce ka bar Allah kawai in ka cancanta dan aljanna ne kai zai saka aljanna in kai dan wuta ne kawai sai saka a wuta a a ƙarya ne wannan mu bamu yarda da wannan ba mu za mu faɗa kuma za mu yi aiki kuma mu ƙudurta ma'anarta kuma mu roƙi Allah ya ba mu menene aljanna wannan ita ce aƙidar gaskiya amma su murji'a suka ce kawai ka faɗa in dai ka faɗa ka gama da haka su a gurinsu babu wani mutum da za a ce wa ya fita a musulunci ko a ya bar musulunci ko ya faɗa kalmar a in dai ka ce la ilaha illallah shikenan to amma mu abinda aƙidar musulunci ta nuna mana shine yadda ka shiga musulunci kuma kana iya fita ai akwai abin da ka faɗa ya shigo da kai ko to akwai kuma abin da za ka faɗa ya fitar da kai ko ba haka bane akwai aikin da ka aikata shi ya shigo da kai ina musulunci to kuma akwai aikin da za ka aikata shi zai fitar da kai daga ina daga musulunci kawai ka kiyaye shine kawai malam ya sake cewa fihi raddun alal khawariji wal mu'tazila a cikin wannan hadisin har ilau akwai mai da martani ga khawarijawa in ka ga dama ka ce musu 'yan boko haram kai tsaye shine ma'anar khawarij jama'a yakhrujuna min al-islam kama takhruju as-sahmu min ar-ramiyya ko yakhruju as-sahmu min ar-ramiyya suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga cikin kibau in ji annabi muhammadu kilabu ahalin nari karnukan 'yan wuta su ne khawarijawa jama'a su a wutar ma fa ba su kai darajar a ba su darajar mutane ba a karnuka ne a wuta jama'a kare ko a duniya me shi balantana a lahira a lahira ma a ina a wuta ko a aljanna Allah mai da kai kare fa ya wulakanta ka wallahi jama'a haka ne ko ba haka ba ballantana a wuta to annabi haka ya kira su kilabu ahalin nari da haka duk aqidar khawarijawa da duk siffofin su kai kokari ka guje su babu kai babu siffantuwa da khawarij ba kai babu siffantuwa da siffofin boko haram ba ruwanka da waɗannan mutanen ba abokan tafiyar ka bane ka jefar da ra'ayoyinsu ka jefar da abubuwansu ka wanta kalar da tunanukansu ba tunanin musulmin arziki ba ne don haka annabi ya kira su kilabu ahalin nari ya kira su sufa ha'ul ahalami masu wawan tunani hudasa'ul asnani masu ƙananan shekaru in ji annabi muhammadu sufa ha'ul ahalami masu wawan tunani yanzu don allah in ba akwai fa wanda aka kamo fa daga maiduguri jama'a ana tafiwa da hiza a abuja da shi ana cikin tafiya sai yana ta ganin jeji yana cewa har yanzu ba a isa abuja ba ne ana ai ba a isa ba yanzu nan ina ne a ce masa kaza saboda hitun da ya tahi in ban da a dangila ba abin da ya sani ku yi haƙuri ku mun aikin gafara bare bare in ban da a dangila zuru ba abin da ya sani bai taɓa shigowa ƙasar ya gaya ƙasar take ba iya can dai yake rayuwa a nan yake abin nan min ha khalaqnakum wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhriya ina fata an fahimta dan haka da aka kamo shi ana tafiya da shi yana ta kallon jeji ta gilas a wuce wannan gari ya ga gari kaza a wuce wannan gari ya ga gari kaza shi yanzu wannan din Najeriya ne har yanzu mu isa Abuja ba shi ai da saura aka shigo Gombe aka wuce aka shiga Bauchi aka wuce aka shiga Jos sai ya fashe da kuka sai me ya faru ya ce annabi ya yi gaskiya ya ce wallahi muna da wawan tunani ya ce in ba wawan tunani ba yaya mu kwata-kwata ba mutum 300 ba a jeji za mu tunkari wannan al'ummar mu ce sai mun yaƙe ta ta ina yanzu ba ga hidda sun gama kashe mutanen ba kuma abin ya watsi sai dan abin da ba a rasa ba ban gane ko kun fahimta ba wawan tunani shi ke sa ka dinga ganin za ka iya wannan abun jama'a yaƙi fa ku kalli amerika da duk ƙarfinta afghanistan ta shiga ƙasa ɗaya tak a duniya kuma ba su da wani takanoloji na wani abu na kayan zamani na yaƙuƙuwa amma shekara ashirin ta yi a cikin afghanistan daga ƙarhe ta tattara yanata yanata ta fice daga ƙasar tana ba su haƙuri tana cewa ita ba ta san haka abin yake ba marubuta tarihi suka ce tun da aka kafa ƙasar amerika ba ta taɓa tafka asarar sojoji da asarar daloli da asarar tankunan yaƙi da asarar igwa-igwa da asarar jiragen yaƙi irin yaƙin da ta yi afghanistan ba ta tafka mummunar asara sanda masana a cikinta da 'yan ƙididdiga su da kansu suka sa gwamnatin a gaba cewa sai dai a haƙuri da yaƙin nan a janye in ba so suke su talauta ƙasar ba amma kai kana nan ko goma sha bakwai ku goma sha bakwai ko kun tunkari ƙasa wai za ku gabayanta in ba su faha'ul ahalami ba haka annabi ya siffanta su masu wawan tunani ban gane ko kun fahimta ba jama'a wawan tunani ku da sa'ul asnani masu ƙananan shekaru ka za ka gan su yara 'yan shekara sha bakwai sha takwas sha tara shi kansa bai san me ya zo yi duniya ba tukunna ballantana ya fara tunanin yadda zai yi wani abu shi kansa bai san me dalilin da ya sa Allah ya halicce shi bai gama sani ba tukunna don haka manzo Allah malamai suka ce waraddun alal khawarij wannan hadisin yana raddi akan khawarijawa wal mu'tazila da mu'tazilawa li'anna zahiral hadisi saboda zahirin hadisin yana nuna anna man fa'ala hadhihi al-muharramat duk mutumin da ya aikata waɗancan abubuwa da Allah ya haramta la yukhalladu fin nari ba a dawamar da shi a ina a cikin wuta dan ka sha giya ko ka yi zina ko ka yi caca ko wani a makamancin haka matukar kalmar shahadar kan nan tana nan gau ka tuba daga waɗannan ayyuka ƙanana wallahi idan ka je lahira Allah zai yafe maka shiga aljanna jama'a kun fahimci magana amma su a gurinsu waɗannan mu'tazilawa da waɗannan khawarijawa fa'ilul fa'ilul fa'ilul dhanbi kafir mai aikata zunubi kafiri ne aka ce me dalilin ku suka ce ai raina Allah ne zai sa ka aikata zunubi tunda tunda ka raina Allah to ka zama kafiri wanda ya san girman Allah ya san kimar Allah ya san martabar Allah ba zai aikata sabo ba so kai da ka aikata baka san waye Allah baka san girman Allah ba to sai a ce musu eh gaskiya ne wanda ya aikata sabo tabbar bai san Allah ba abin da bai san girman Allah ba amma tambayar shi ne ya yadda shi abin bauta ne e ya yadda a bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa to wannan abin da ya zai laifi sunansa yardarsa da cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta ta dawwamar da shi a musulunci ko da dai ya yi zina ina fata kun fahimci magana ba misali yanzu kowa ana ya yadda babansa babansa ne ko bai yadda ba ni dai na yadda ubana ubana ne ban san kai ba shi kenan shin tsakaninka da Allah babanka ya taba saka ka aiki ka ko bai taba saka ka ba eh akwai ko babu wanda babansa ya taba sa shi aiki sai bai yi ba ko ya ƙi yi ko ya zille ko ya mara ƙarya haka ne ko ba haka ba shin wannan shi yake nuna baka yadda ubanka ubanka bane ba ban gane ko kun fahimce ni ba ka yarda babanka babanka ne amma ya saka ka aiki ka ƙi ka yi don haka ka yi wa babanka laifi amma har yanzu ubanka ne shi jama'a kun fahimce ni ko ba ku fahimce ni ba to wannan shine matsala don haka ka yadda Allah shi kaɗai ne abin bauta amma ya hana ka kaza ka ji ka aikata wannan bai ta da kai daga cewa Allah ba abin bauta bane ba ban gane ko kun fahimta ba kana nan a matsayin ka yarda shi abin bauta ne amma ka masa laifi don haka babankan nan sai kama kai ma bulali saboda ka saba mishi amma gobe kuma idan ya kira ka ka ce baba ina zuwa jama'a haka ne ko ba haka ba don haka Allah zai azabta ka akan ka masa ba daidai ba amma kuma ka yadda mahalicinka ne har kwanan gobe shi yasa ma yasa ka'ida cewa idan ka masa laifin ya ma iya ukubar da zai maka matukar baka yadda shi ba ubangiji bane ba to zai fitar da kai kuma ya tsoma ka aljanna ban gane ko kun fahimce ni ba saboda har yanzu aƙidarka da imaninka na cewa shi kaɗai ne abin bauta tana nan wannan laifi kuma da kai zai maka bone gwargwadon abin da ka aikata Allah shi yadda mu saboda haka matsalar tauhidi da aƙida jama'a tattauna ta wato ba ƙaramin gata bane ga musulmi Allah ka kashe mu akan wannan aiki ya Allah kuma ka karɓi wannan aiki namu ka sa ya zama sanadiyar samun aljannar mu kusakuran mu Allah ka yafe mana da haka yace wanda ya har aikata waɗannan muharramai la yukhalladu fi nari ba a dawamar da shi a wuta yace walakinnahu mustahiqqun lil uquba sai dai kuma ya cancanci a masa menene a masa uquba wa hum yaquluna amma su suna cewa inna fa'ilal kabirati mukhalladun fi nari ka gani shi mai aikata sabo khawarijawa da mu'tazilawa sun ce zai dawama a ina a wuta me dalilin su saboda su sun kafirta mai aikata sabo ne shi kwa ka'idar musulunci kafiri ne kaɗai ke dawama a wuta amma musulmi ba zai dawama a wuta ba wannan shine ka'idar musulunci kuma fa'ilu zambi la yakfuru mai aikata zunubi bai barin musulunci bai barin musulunci sai idan ya halatta shi misali yanzu mutum ya zo ya ce zina ta halatta ko ya ce giya ta halatta shikenan wannan ya zama kafiri ko bai sha ba ka ji wannan ko bai sha ba tun da ya ce halal ce zai shiga wuta kuma ya shiga ba zai fita ba ko bai sha ba amma da zai kwankwada hatta cika cikinsa ya yi marisa ya sha kafso ya yi bacci na awa tara sai a tada shi a ce ka sha giya baka san haramun ba ne wallahi tallahi na sani allahi na sani allah ya yafe mana shi kenan allah ya yafe amma dai tabbas musulmi ne har yanzu jama'a kun fahimci magana da kyau eh ba yadda kuma ka iya kamar yadda annabi ya faɗa wani sahabi ya ce wa in zana wa in sarika ko ya yi zina ya yi sata matukar kalmar shahada nan tana nan da ita ya koma ga Allah ya sa bari in faɗa muku wata magana billahi allazi la ilaha illa huwa ka yi hankali da al'amarin ubangiji da bayin shi kar ka shiga tsakaninsu idan ka ga mutum yana ba daidai ba ka yi man nasiha ka masa fatan ya daina ta iya yiwuwa kai ka je kai wata tabar gazar da ka kafircewa Allah baka ma sani ba Allah ya karbe ka a matsayin kafiri shi wancan da kake ganin sa dan banza ya rike aqidarsa gam kuma ya tafi lahira da ita kai ka je ka mutu kafiri shi ya mutu yana mai mai sabo shi sabansa ya bayyana ya bayyana kowa ya gani kai kuma aqidarka ta kafirci tana nan wani ma bai san kana da ita ba jama'a haka ne ko ba haka ba sai ka mutu da ita Allah ya dawamar da kai a wuta shi kuma ya fitar da shi ya sa shi a aljanna kuma za ku gane haka barin faɗa barin ba ku misali na taɓa ba ku wani misali yanzu idan aka ce ga wani yayi zina da mahaifiyar shi ka ji la ilaha illa anta an dinga salati magori duniyar al'ajabi haka ne ko ba haka ba amma da za a ce ga wani ya je gurin boka kuma ya yadda da bokancinsa wallahi ko labari ba za ku ji ba amma ko kun san wannan da ya je gurin bokan shi ne cikakken kasar gomin kafiri akan wanda ya zina da uwar shi amma yanzu mutane ba sa ganin girman laifin zuwa gurin boka kamar yadda suke ganin laifin wanda ya zina da mamashi ban gane ko kai ba ma maganar zina da mama ba da kanwarsa kai da wata ma alayi kawai to daga nan ne shaidan dama kamar yadda wani daga cikin malamai ya kawo a cikin talbisu iblis daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi wajen ya lalata mutane shine ya koma yana kankantar musu da zunubin shirka suna ganin sa ba komai ba sai ya dinga girmama musu zunuban sabo kuma suna ganin su a wata tsiya ga wannan mushiriki ne an san mushiriki ne amma wannan bai damu mutane ba sai wannan da aka san shi mashayi ne yana shan giya ko yana shan kayan barasa wannan karatun sai ka nutsu za ka fahimce shi ba in baka nutsu ba wallahi ni ma laifi na za ka dinga gani ni ma da nake gaya ma Allah laifi na za ka dinga gani sai kai ma wannan karatun fa ban gane ba Allah sai ka nutsu ko ba zan daina ba wallahi ko ka nutsu ko kar ka nutsu wallahi ba zan daina faɗa ba Allah har Allah ya ganar da kai kamar yadda ni ma ya ganar da ni haka Allah ya ganar da mu gabaki daya ya sa mu gama da duniya lafiya za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci kuma ina jin na zo kamar gaba ko za mu sake ƙalar shekul islam to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi tuntube ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana jama'a littafin nan fa ya fara fuffuka fa ya fara mashashara insha Allah ta za mu dakata a nan Allah ya samu dace wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh